أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة مرسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة masjid Usman bin Affan don ci gaba da karatunmu na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam wallafawa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullah ta'ala wannan shi ne majalisunmu na 89 a cikin karatun wannan littafin muna 22 ga watan jimada hula hijira daga maka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da shidda ga watan goma sha biyu a kalandar bature 2023 idan ba manta ba muna kan shaksiya ta 23 shine ja'far ɗan abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi mun tsaya kankaba kan gaba wadda malam ya kwararo mana labari akan lokacin da aka zo a yi a tike tsakanin tawaga ko mutane guda biyu amru bin al-as da abdullahi bin abi rabi'a wanda qurayshawa suka aiko su su zo su amshi wa'annan mutane wanda suka yi hijira daga garin makka zuwa garin habasha su mayar da su gida a ci gaba daga inda aka tsaya na daga azaba da ake yi musu mun fara bayani akan lokacin da shi najashi ya kirayi ya kirayi tawaga ta musulmai akan su zo a tattauna um musalma take cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da shi amru bin al-as ya tsana a ce a kirayi wannan tawaga a zo a shi ta bakin su kamar yadda su ma kamun su huto daga garin makka aka ba su kwansi idan kun zo ka ku yi duk yadda za ku yi kadda na jashi ya kirayi wa'annan mutanen su zo su yi magana a gaban shi ƙarshe dai najashi ya ce a kirawo su su zo su yi magana su zo su ba da raskwana abin da ya sanya suka fito suka bar iyayensu da kakanninsu da cibiyarsu da addininsu suka zo kasashe da suka zo yake ba su labarin shi abu ja'far a yafon ja'far bin abi talib yake ba da labarin ga abin da mu muka riska ko abin da muka samu kanmu bayan rayuwa ta jahiliya wadda muka kasance muna yin ta ga abin da yanzu zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya karantar da mu ga abin da ya umurce mu barin ga aiwatarwa ya zano mana ya irin al'ada wadda suka samu kansu a cikin jahiliya kuma da abin da ya mai gurbinta da mafi kyau shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na karantarwa ta wannan addinin na musulunci malai ci gaba da ba mu labarin abinda ummi salma take ba da labari take cewa fa'addada alaihi umural islam shi ja'far da abi talib sai ya zana wa najashi wa'ansu al'amurruka wanda suka shahi wannan addinin namu na musulunci su ne can baya wanda muka gani yake cewa wa amarna bi sidqil hadith wa ada'il amana wa silatir rahim wa husnul jiwar wal kaffu 'anil maharim wa dima wa nahana 'anil fawahish wa qawluz zur wa akli mal al yatim wa qasfil muhsarat wa amarna an na'budu Allah wahdahu la nushrika bihi shay'a wa amarna bis salati waz zakati was siyam wannan su ne abubuwan da ummu salma tace su ne abinda Ja'far da Abi Talib ya zana wa najashi yake cewa fasaddaqnahu wa amanna bihi nan cikon cikon bayani yanzu ta koma bayani akan abinda Ja'far yake hadi wa Najashi yake cewa bayan ya zana mana wannan abubuwa kuma ya umurce mu ga abin da ya kamata mu ya hane mu da abubuwan da ya kamata mu hana akan su yake cewa fa saddaqnahu wa amanna bi sai muka gaskanta Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya zo mana da shi wa amanna bi kuma muka yi imani da abin da ya zo mana da shi na daga sako da gun ubangijin shi baya da haka yake cewa wattaba'nahu ala ma ja'a bihi min indillahi kuma muka bibi abin da yazo mana da shi daga gun ubangijinmu fa abadallahu wahdahu falam mushrika bihi shay'a muka bautatawa Allah shi kadai ba tare da mun hada shi da wani abin bauta kuma bayan shi ba wa harramna ma harrama ma harrama alaina kuma muka haramtu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi daga gun ubangijin shi na daga abubuwan da aka haramta mana mu aiwatar da su yake cewa wa halalna ma ahallallahu ma ahallalana kuma muka halatta abinda shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da shi daga gun ubangin shi na daga abubuwan da aka halatta ne ko aka halatta mana yake cewa fa'ada alaina qaumuna dalilin wannan abubuwan mabotata wa Allah shi kadai dalilin gaskantawa da muka yi da manzan Allah dalilin imani da muka yi da shi dalilin haramtuwa da abin da ya haramta mana halattuwa da abin da ya halatta mana fa'ada alaina qaumuna sai mutanenmu kurmi suka ɗaukan mana adawa suka hana mu zama suka hana mu yi abin da muke so na daga addininmu fa'ada alaina qaumuna mutanenmu kurmi suka ɗaukan mana adawa albarkacin wannan abubuwan da muka ce mu za mu gaskata manzon Allah imani da shi halatta abin da ya halatta mana haramta abin da ya haramta mana shi kuma dama ubangiji ya bayyana mana allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah dan ma haka ne al'ada idan an aiko manzo ko kuma game da mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a hutar da su daga gari a azabtar da su a fitine su akan wannan addinin nasu ba dan komi ba kurum dan sun ce Allahu rabbuna Allah shine ubangijinmu za mu bi doka sau da kafa akan abin da ya halatta mana mu zo da shi daidai gwargwaro abin da ya haramta mana mu nisance shi dalilin haka ake azabtar da mu dalilin haka aka daidaita mu dalilin haka muka taso muka zo gumka yake cewa fa'azzabuna dalilin wannan abubuwan da muka zana maka ya kai wannan sarki suka azabtar da mu waftatanuna ala dinina kuma suka fitinte mu akan addinin mu liyarduna ila ibadati al-awsan min ibadati Allah ta'ala dan su mayar da mu zuwa ga bautar gumakai bayan mun shigo cikin wata bauta bautar ubangiji shi kadai shi kuma mun sani baya yiwa a ce mutum ya riga ya dandani zakin wannan addini na musulunci ya koma cikin wani duhu zuwa ga addini ko bautar wani koma bayan Allah wannan ita ce ake kiranta da ridda ba abin da suke nema a wurin mu face mu yi ridda mu dawo kan addinin iyaye da kakanni wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'is baya da haka mu koma bautar gumaka mu halatta duk abin da muka kasance muna halattawa a can baya na daga datti na daga munanan ayyuka shan giya zina yanke zumunta da wa'ansu abubuwa makamantansu wanda suka kasance sun samu kansu a cikin jahiliya shi ne yake bayyana mana ba abin da suke nema akan azabar da suke mana face mu dawo mu bautata wa gumaka mu dawo mu halatta abin da mun kasance abin da ya kasance haramun ne a cikin shari'a ta addinin musulunci kenan abin da da muka kasance muna aiwatarwa a rayuwar mu ta jahiliya mu dawo mu ci gaba daga abin da muka tsaya ko daga inda muka tsaya yake cewa falamma falamma qaharuna lokacin da suka yi buwaya akan mu wa zalamuna kuma da suka lokacin da suka zalunce mu suka dada akan zaluncin da suke mana wa dayyaqu alaina suka kumtatar mana dukkan wa'ansu hanyoyi wanda zamu sarara mu yi addinin mu wa halu bainana wa baina dinina kuma suka shiga kankanin mu da mu da addinin mu suka shamakance mu akan wannan addinin namu kharajna ila biladik sai muka huto zuwa ga wannan ƙasa taka ya kai wannan sarki wahtarnaka ala man siwaka wahtarnaka ala man siwaka kuma muka zabe ka koma bayan wani sarki koma bayan ka kenan ba mu leƙa ba muka ce a'a bari mu tai sayar zuwa ga sarkin Taif ko kuma bari mu tai zuwa ga sarkin gari kaza ba sai muka zabe ka akan waninka ya kai wannan sarkin wa rahibna ila shiwari kuma muka kwadaitu da mu makwabtace ka a wannan gari naka ورجونا ألا تظلم عندك أيها الملك ألا تظلم عندك أيها الملك ألا نظلم عندك أيها الملك yake cewa kuma muka gurata mu zo mu zamna makwabtace ka muka muka gurata mu zo mu makwabtace ka mu zo mu zamna tare da kai gun da ba a zalunce mu ba ya kai wannan sarki kuma wannan ya samu ya samu sanadi ne daga faɗa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta yi zuwa ƙasa ta Habasha saboda can da kai wani sarki wanda baya yarda a zalunci wanda ya dira kawashi ko wanda ya sanya kawashi a cikin kasar shi Ummu Salma take cewa qala fa qala lahu najashi najashi sai yake cewa Ja'far dan Abi Talib هل معك مما جاء به مما جاء به عند الله من شيء shin za a samu wani abu daga abubuwan da annabinku aka mai aiki da gun ubangijin shi yana buƙatar wahayin da ake yi mai shin ka haddace wani abu daga ciki wanda za ka karanta mana qalat sai take cewa qala lahu ja'far ja'far da abu abdul mutallib yake ce mai na'am kwarai ku da kai wani abu da muka hardace na daga wahayi da aka yi wa manzon mu sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu najashi sai najashi yake ce me fa qara'ahu alayya dan haka karanta mun abinda aka yi wa manzon ku wahayi akan shi qalat ummu salma take cewa fa qara'a alaihi sadran min kaf ha ya ayn sad take cewa sai ja'far sai ya karanta wa najashi a horkon suratu maryam ita ce kaf ha ya ayn sad qalat ummu salma take cewa lokacin da abu ja'far ko ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi ya karanta wa najashi harkon suratu maryam mun sani harkon suratu maryam ba komai bane a cikin ta ba illa labarin annabi yahya da zakariya da labarin maryam alaihi salam maryam maryam maryam ma'ayya ta annabi isa alaihi salam yake cewa zikru rahmati rabbika abdahu زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل من قبل سميا نن لاباري هركو yana bada labarin annabi zakariya irin bujirar da bukatar shi da yake yi a gun ubangijin shi saboda babu wani wanda zai kasance magaji a gare shi akan kira da yake yi zuwa ga la ilaha illallah a gun mutanen shi yake nema ubangiji ya sanya mai magaji wanda zai gane shi akan wannan da'awa da ake ya nema ya bujirar da kokon bara shigun ubangiji akan asa yana bukata gashi nan ya zama to ba ta shi bakarariya shi kuma gashi nan shekaru sun ja al'adance shekaru in suka ja ba ihtimalin ka samu aihuwa a wannan halin yake meka kokon bara shigun ubangiji sai aka ce mai zakari ya kwantar da hankalinka ana baka albishir zaka samu da wannan dan an rigaye an mai suna an same ya hanya yake cewa to ubangiji ya za a yin gane matata ta dau ciki sai ke cewa a ai zaka samu kanka cikin azumi azumi na kwana uku wanda ba ka iya magana ba da ka ji haka to ka tabbatar to ta dauki ciki haka aka kwararo mana zance akan abin da ya shayi annabi yahya irin abin da ya wakana tsankanin shi da shi da ma'ayin shi haka aka zo aka ba mu labarin abin da ya wakana da maryam alaihi salam wa zkur fil kitabi maryama iz intabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كالكتي ميه كرم فحملت سيغا مريم لن تهدو تكين ونن النبي إيسى فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هزوا أبن ديجا أبن يباش لاباقي ندق وانا تدي كرن تامي وهركم وانا سورة kissa ce ta annabi zakariya da ɗan shi yahya kissa ce ta maryam alaihi salam mun sani kuma annabi zakariya shine wanda ya reni maryam ko a can ka koma cikin suratu ali imran wake cewa kullama dakhala alaiha zakariya almi'raba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisaba ai ka koma ita ma asalin ita maryam ai diya ce gawa ga imran ko ai mi ake cewa kuma ayyata mi take cewa Allah ya bata ta baiwa Allah ta yi yunkurin ta samu ɗa namiji amma dai Allah sai kaddara mata ɗiyamace take cewa in ma ɗiyamacen ce dai alƙawarin da na yi maka ubangiji sai na baka ta bada ta ta kasance wannan albatula al'azra albatula wadda zata koma budurwa ce kurum ita tana kula da ɗakin ubangiji wadda ba ta ba ruwanta da aure barantana wani abu da shigaltar da ita wannan kuma da kunshi a cikin shari'a annabi isa wanda kurum wane ya karrasa kanshi kurum da bauta ba shi ba dukkan wani ɗanɗano na daga daɗin duniya kurum shi ibada ya sa gaba to shi ne lokacin wangiji yake ba mu labari tun lokacin da zakariya ya shigo nan almihrab wannan ya haraba inda take sallah sai tarar da ita abinda babu shi a gari na daga ɗanyen itace sai gashi nan gaban maryam tana amfanuwa da shi abinda babu shi ba lokacin a noma shi ba lokacin a same shi ba sai a same shi a gunta to shine kullum in yazo sai ya tambaye anna laki hada daga ina kika samu wannan ita ce mai huwa min indillah wannan al'amari ne daga ubangiji mu dai bamu da dabara a cikin wannan al'amarin ubangiji shine yake arzuta da bawa ta yanda ya ga dama kuma yana arzuta shi ba tare daga hisabi ba tunan dai ummu salma take cewa lokacin da ya karanta mai harkon suratu maryam fa baka wallahi annajashi yace na rantsi da Allah sai ga ka sai ga ga sarkin ka nan yana zubar da hawaye yana kuka hatta dallat lihiyatuhu har sai da gemun shi ya jika dalilin wannan kukan da yake ya ga tsagwaron abin da ya sani kuma ya sani ya san suwaye larabawa larabawa al'umma ce wadda ba ta rubutu ba ta karatu ina wannan al'umma za ta sami ilimin abin da yake cikin attaura attauran ma wadda take tabbas wadda aka sabkarwa annabi isa saboda tun lokacin nan sun fara tahrifin attaura sun fara canza ta abin da yake nuna mana ɗan hada shi da aka zo aka yi wata magana sai da suka ji ba daidai ba dalilin kuma abin da aka faɗi musu abu ne wanda ubangiji ya sabkar da shi a cikin attaura shine abin da aka sabkarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana karatun attaura karatu wanda yake a injila akwai wanda yake yana karatun injila karatu wanda yake authentic wanda aka sabkar wa annabi isa al-injilar da aka bai wa annabi isa ya san wannan labarin shine kaf labarin da aka sabkar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake mutane ne wanda suna da sani akan injilarsu suna da sani akan attaurarsu lokacin nan ya zubar da hawaye iya zubar da hawaye yake cewa bakat asaqifatu wa hatta dallu masahifahu wa'annan malaman coci wanda aka wanda ai mun yi bayani ai ummu salma ta mana bayani tace ba ba tariqa ba aka kawo malaman da aka ci hancin su ba wanda suke malaman fada ba ba su ba aka kawo ba da shashi turawa yi a kawo malaman malaman coci ba malaman hada ba wannan shi ke nuna maka duk lokacin da mutum ya kusanci da mulki to in ba illa man rahimallah zaka same shi yana kono-kono akan addini shi to shine nan yayi take bayyanawa take cewa wannan asaqifa malaman coci da aka kawo aka ce musu su bude a taura su bude injila duk dan ayi ɗan ƙure shin waɗannan mutanen abinda suka zo da shi daidai yake da injila da taura ko ba daidai yake ba shi ne nan da aka karanta musu alkur'ani shi sarkin da yake yana da ilimi na attaura yana da ilimi na injila ya yi kuka hayya shi a gemun shi haka su ma wa'innan malaman coci da suka zo wannan fada suka shunhuda littattafansu a gaban sarki su ma hai da suka jika wannan takardun wannan littattafan tasu shi ne yake hatta wa baka ta asaqifatu wa hatta dallu masahifahum wa innan asaqifa malaman coci da suka shimmuda littattafan su a gaban sarki su ma he da suka zubar da hawaye iya zubar da hawaye har sai da wannan littattafai ko kuma takardun wannan littattafan nasu he da suka shika saboda tsananin kuka hina sama'u sami'u ma tala alaihim lokacin da suka ji abinda Ja'far ya karanta musu na daga alqur'ani summa qala lahum an-najashi a wannan hal najashi sai yake ce musu inna haza wallazi ja'a bihi isa la yakhruju min mishkatin wahidatin yake cewa na rantse da Allah wannan abin da Ja'far ya karanta da abin da yake cikin wannan attaurar tamu ko cikin wannan injilar tamu yake cewa daga alƙuƙi ɗaya suka fito almishkat ita ce alƙuƙi ƙasa alƙuƙi eh wajen ba? a ba ita wace alƙuƙi ba a yanzu ba a yin su amma dai har yanzu idan ka tafi zauren ba da usaini bargani da kwai alƙuƙi da idan an zo kamar zaure sai a ɗanyi idan an yi shahe sai a ɗanyi ɗan wannan ɗan rami a cikin katanga wannan ramin a shi ne ake ajiye a ci balbal shi ne ake kira da alƙuƙi shi ne a can ayi ubangiji yake ba mu labari allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يكتي وأبنيزي شيني نور السماوات والأرض شيني مججوية الأمريكا شيني حسكن سمي da kai kuma hasken shi shine wanda idan ubangiji ya haskaki bawa bawa zai samu shari'a ta Ubangiji shi. Ake cewa kwatankwacin hasken Ubangiji, tun da mun sani Ubangiji haske ne, hijabin shi ma haske ne, wannan hasken na Ubangiji, wannan hasken hijabin na Ubangiji shi ne yake haskaka mana wannan duniya, shi ne yake haskaka mana zukatanmu mu samu kanmu da imani, mu ji tsoron Ubangiji lokacin da za mu yi abin da bai dace ba, mu ji tsoron Ubangiji lokacin da zan mu yi abin da ya dace don mu sami yardar shi. yake cewa to kwatankwacin hasken ubangiji kamar almishkat kamar al'uki ne al'uki ai ana yin shi a cikin daki a cikin wuri wanda babu haske idan an yi shi za a sanya shi shine yake cewa la sharqiyyatin wala garbiyya al'ukin nan baya ganin hudawar rana kuma baya ganin hadawar ta kinan rana ba ta bugon shi saboda an yi shi a cikin mi a cikin a cikin dan dan dan wani abu haka cikin katanga amma dai za a dan dan tilla lokacin da za a yi shahihi a dan sassake a yi shi idan an sanya almisbahu fi zujaja a cikin wannan alƙoƙin zaka samu almisbah ita ce tutula ita ce wannan wannan a ci balbal ko wutar da za a sanya ita kuma wutar ai idan ba a so ta yi gaugawa cinyawa a mi ake sa a cikin wani tandu a cikin kwaf ake saya wanda ya san mi take da suna a ci balbal zaka ga ai a ci balbal a cikin kwai ake sa ta za a ce lagwami ko sannan a sanya kwa mun wancewa tun da yanzu babu to shi ne wannan almisbahu fi zujaja ita wutan wannan lagomin zaka same shi a cikin ai shi ne yake ba da hasken zaka same shi a cikin a cikin azzujaja a cikin bita a cikin kwalba kuma azzujaja tun ka annaha kawkabun durmiyun ita kuma hasken da zata bada kai ka ce haske ne na tafakuwa ai watsawa yake yi zaka gani ya haske duka zauren ko ya haske duka ɗakin inda aka sanya alƙuƙin ya haske duka ko ina da ko ina shi ne nan wadribullahu al'amsala linnas misali ne ubangiji yake bada wani hasken shi yanda zaka dan saya dan abu ne wanda gashi na dan loko an dan sa shi amma dai zaka same shi ya haske duka ko ina da ko ina wannan shi ne hasken ubangiji shine nan shi da jashi yake cewa wallahi inna hadha wallazi ja'a bihi isa la yakhruju min mushkatin wahida wannan abin da Ja'far ya karanta mana na daga cikin alkur'anin nan wallahi suna hutawa daga alkuki guda daya da abin da aka sabkarwa annabi isa yake cewa fatqalaqa da haka ku tahi fala wallahi la usallimuhum ilaykuma da haka da kai abdullahi bin amr bin al-as da kai abdullahi bin abi rabi'a ku huce ku bar mun wannan fada wallahi tallahi ba zan ba ku wa'annan mutanen ba da suka zo suka nemi suka nemi makoma zuwa gare ni suka nemi makwabtaka zuwa gare ni yake cewa wala yukadun kuma bana amintar da su bana yaudare su bana bana meka su zuwa ga abin da zai zai kai su zuwa ga halaka ba zai kai su zuwa ga hadari ba qalat ummu salma take cewa falamma kharajna min indihi lokacin da muka huto daga gun najashi ƙwada amurubin al'as amurubin al'as yake cewa ai in ban manta wa sati da ya gabata mun yi bayani akan wani ne amurubin al'as yarda Allah shi tabbata a gare shi mun yi ɗan tsokaci akan hadisin da imamu bukari ya hutar da shi haka imamu turmusi afwal ya hutar da shi yake bayani akan rayuwar shi matakan yadda ya dora ta akan su cikin matakan da ya dora mataki na farko wanda ya halamunce wa kanshi da Allah ya mai mutuwa a cikin wannan halin to wutar jahannama ita ce makomashi to shine nan yana rike da adawa tsakankanin shi da shi da waɗanda suka musulunta um musulma take cewa lokacin da muka fito da gun najashi amru bin al-as yake cewa wallahi la'atiyannahu ghadan bima sta'sala bihi khatra'ahum yake cewa na rantse da Allah gobe sai na koma zugun najashi sai na mayar da hannun agogo baya nan karin magana ne masta'sala bihi khadra'ahum bishiya wadda ta yi resassuka to wallahi tallahi sai na zo na maida ta bishiya eh lakka na cire wannan bishiyoyin me yake ni yana nihin sai ya mayar da hannun agogo baya ba ya amintar da su ba to zan in zo in yi wa najashi waɗansu maganganu maganganun da zai sanya ya ba mu su mu koma da su gida faqalat ummu salma take cewa fa qala lahu abdullahi bin abi rabi'a abokin tahiyyad nashi abdullahi bin abi rabi'a didda mun sani al-kufru millatun wahida shi dai kawurci milla ɗaya ce yanda wanda yake shi ma haka wanda yake amma dai ana samun bi ana samun gwara-gwara wanda bai kai wancan ba abdullahi bin abi rabi'a yake cewa wa kana atkar rajulain ummu salma ya take shabba ya take cewa a cikin mutanen guda biyu ya hidan jin tsoro ya hidan tausayi ya hidan ya hidan tausayi akan mu akan wancan daya me zai yake cewa la tafal yake cewa amrubin as kadda ka sake ka aikata wannan abin da kake aikatawa mun taho an kure mu to kai hakuri mu koma mu bawa qurayshawan da suka turo mu mu ba su labarin abin da yawa kana a shaha musu lahiya fa inna lahum arhaman in ya aka yi ai waɗanda ‘yan uwa suke gare mu muna da zumunci tsakankaninmu an zo abin da ya kawo mun zo an gure mu to musallama mu shafa musu lahiya su zamana su yi rayuwarsu in ya aka yi waɗannan mutane ‘yan uwa suke gare mu a lokacin da wa'in kanu ƙarhalafuna abdullahi bin abi rabi'a yake cewa ko da mun samu saɓani a gare su ai da kwai ‘yan uwantaka mu leƙa mu ga wannan yayin wantaka ai kuma ubangiji ma yana faɗi mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham duk abin da zaka yi aka ce wani dan uwa ne to kashi tsoron Allah akan shi wani abun ko ka yi yunkurin ka mai kai ko kana da hurumin ka yi mai to kashi tsoron Allah akan shi dalilin yan uwantakan nan ka daga kawa ka kawar da kanka akan shi to kaga a kawurci ma yana ce mai yan uwa suke gare mu ko da mun samu sabani mu daga kawa mu shawa musu lahiya qala amru bin al-as yake cewa wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'amuna anna isa ibn maryam abdu yake cewa na rantsi da Allah sai na ta sai na bashi labari gobe goben nan da abinda Ja'far da tawagar da suka zo da ita abinda suke cewa lalle Isa dan Maryam ba wani ba Allah bane ba ba dan Allah bane ba ai a cikin aqidar su ta kristoci ai shine Isa ɗaya ne ga Allah kamar yadda su ma suke da mazahib da kwai protestant da kwai catholic da kwai evangelic kowa da abin da ya kudurce da kwai wanda ya ta yi akan isa shi ne shi wannan Allah ne da kwai waɗanda suka ta yi akan isa ɗan Allah ne ma'ayyar shi kuma yi zike faɗa za ka samu wa'ansu sun yi hoton ma'ayyar shi ita suke bautatawa wa'ansu kuma za su yi hoton isa shi suke bautata a matsayin shi na ɗan Allah wa'ansu kuma suna ɗaukar shi a matsayin shi ne Allah to kowa da irin abin da yake tahiya to su kuma a wannan halin kamar yadda muka yi bayani tun lokacin nan an samu waɗanda suka yi taharifin ita injila suka canza injila daga yanayin da ubangiji ya sabkar da ita yanayin da aka bai wa annabi isa zuwa ga abin da yake daɗaɗa musu rai abin da yake gyara manfa'arsu to shi ne nan shi amrubin al'as ya san ai da abin da ake faɗa akan annabi isa a cikin addinin musulunci annabi isa bawa ne yake da ya bawa ne na Allah yake cewa to zai zai ya faɗi a tunanin shi wannan kalmar su mutanen da suke kiristoci a wannan lokacin mutanen da suke gum najashi za su kyamaci wannan magana akan isa bawa yake ba ubangiji ba ba dan Allah bane ba a lokacin mu yawa kana qalat ummu salma take cewa summa qada alaihi min al-ghad sai yayi sammako a washe garin faƙala sai ya tafi zuwa ga najashi yake ce mai ayyukan malik ya kai wannan basarake innahum yaquluna fi isa ibn maryam qawlan aziman wa'annan mutanen da jiya aka tattauna tare da su da kai wata magana wadda suke faɗa magana mai girma akan annabinku annabi isa fa arsil ilayhim dan haka ina nema ka tura zuwa gare su fasallamahum fasalhum amma yaquluna a kawo maka su ka tambaye su akan abin da suke faɗa akan annabi Isa qalat ummu salma take cewa walam yanzil bina misluha qat walam yanzil bina misluha qat ba a a banci ba na fa arsala ilaihim liyasalahum qalat sai ummu salma take cewa fa arsala ilaihim liyasalahum sai najashi ya tura a kirawo wa'innan mutane tawaga ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare shi yasalahum diddan ya tambaye su akan abin da suke faɗa akan Isa alaihi salama qalat take cewa walam yanzil bina bina misluha qattun ba a taba iman ba a taba iman ba irin sammako irin wannan sammakon ba to kaga shi kuma kamar yanda abin da ya wakana a farkon al'amari kira ne wanda ba a san ba me zai wakana ba wama ja'ana bihi wama fajtama alqawm lokacin da ɗan kira ya zo mutanenmu dukkan muka haɗu sun makala ba'adun li ba'adun shashe sai ya faɗi wa shashe ma za ta ƙulu na fi aisa bin maryam idan sa'ar kuma haɗu mi za ku haɗa a kan haƙƙin annabi isa alaihi salam idan na jashi ya tambaye ku a mi kuke faɗa a kan isa alaihi salam to nan wa gaskiya fa ita za ta yi halinta ƙalu sai suke cewa na ƙulu wallahi ma ƙalallahu tuha kamar yadda abin da ya wakana a farkon al'amari muka ce za mu haɗu gaskiya in ma mi zai wakana sai dai ya wakana to a yanzu ma dai gaskiyar zan mu haɗa in abin da zai wakana sai dai ya wakana na ƙulu wallahi ma ƙala Allah za mu haɗa abin da Allah ya haɗi a kan haƙƙin annabi Isa alaihi salam wa ma ja'a nabihi nabiyuna kuma abin da manzon mu ya zo mana da shi akan haƙƙin annabi Isa alaihi salam ka'inan min zalika ma huwa ka'in duk abin da zai faru sai dai bai faru fa gaskiyar ita za mu faɗi kuma ita za ta yi halinta qalat ummu salma take cewa falamma dakhalu alayhi qala lahu lokacin da tawwaga ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shigo gun najashi sai yake ce musu ma za ta quluna fi isa ibn maryam mi kuke faɗa akan haƙƙin isa alaihi salam dan maryam qalat sai ummu salma take cewa faqala ja'far bin abi talib portugal insu ja'far dan abi talib wanda kamantacce ne ya bangaren halayya bangaren siffa na irin iri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallama zamu faɗi abinda yake haƙƙi ko zamu faɗa akan haƙƙin annabi Isa abinda annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi yaqulu abinda manzon mu yake faɗa akan annabi Isa huwa abdullahi wa rasuluhu shi annabi Isa bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah wa ruhuhu kuma wani ruhi ne zuwa ga ubangiji kamar yadda ubangiji yake bayyana wa ruhu minhu ko ruhi ne daga gun ubangiji shi annabi Isa ai mun sani ko inna ma amruhu biye ubangiji yake bayyana mana akan annabi akan haƙƙi annabi Isa lokacin aigo shi kurum kun fa yakun ne kasance sai ya kasance sai ta ji ta ita ma ga tana tana tana dauke da juna biyu kuma sai ta ji a lokacin da nakuda ta zo mata kuma sai ta ji tana bukatar ta aihar da annabi isa aka aihar da shi a lokacin da aka samu cikin shi a lokacin da aka mata busa shine yake bayyana mana wa ruhun min wa kalmatuhu alqaha ila maryam kalmar shi ita ce kun fa yakuna shine yake cewa wa kalmatuhu alqaha ila maryam kuma wata kalma ce wanda ubangiji ya furta ya je wata zuwa ga maryam ita ce kun fa yakuna sai ta ji ta ta dauki cikin annabi isa wannan maryamin ba kowa bace ba al'azara ita ce budurwa budurwa ita ce idan an ce al'azara ita ce budurwa yake cewa kuma albatul wadda ta yanke tsakankaninta da ita da maza ta yanke tsakankaninta da ita da aure ita ce ake kira albatu da halcin larabci kenan kalima ce wadda aka jefa zuwa ga maryam al'azara wadda take budurwa albatu wadda ta yanke zuwa ga duwani aure ƙala sai yake cewa fadaraban najashi biyadihi ila al'arda wannan magana da aka yi sai ta burge da jashi ta kayatar da shi sai ya buga hannayen shi ko ya buga hannun shi zuwa ƙasa fa akhadha minha audan sai ya dauki wani dan kara daga ƙasa daga cikin ƙasa sun maqala sai yake cewa wallahi ma ada isa ibn maryam ba qulta hadha auda yake cewa wallahi annabi isa misalin shi bai wuce ba abinda ka faɗa ba kamar kwatankwacin wannan karan da na dauka ba abin da ya rage akan wannan karan yanda kake kallon shi takatis haka bayanin annabi isa ya zo a cikin injilanmu haka bayanin da ka yi mini a cikin alkur'an baka dada baka ƙara ba ko baka rage ba yana bayani ne akan yadda kaga wannan karan haka bayanin yake a cikin a cikin mu haka wannan bayanin wannan bayanin da ka zo mini da shi haka bayanin yake a cikin a cikin injilan mu ba ragi ba dadi kamar yadda kaga wannan karan qalat ummu salma take cewa fatanakharat batariqatu hawlahu hina qala ma qala a lokacin nan kurum fada ta cire da taccen kuce a lokacin da najashi ya yi wannan magana menene kina yana nihin waɗannan mutanen batsarika malaman hada da suke gaban najashi wannan maganar da aka yi ba ta yi musu ba akan annabi isa bawa ne manzo ne ruhi ne da gun ubangiji wata kalma ce wadda aka jefa zuwa ga maryam albatul al'azara wannan kalmar ba ta yi musu ba shi sun ya cacce ku ce ya kai ya kawo a cikin fada ka gani sabanin mi sabanin wa'incan asaqifa ai bayanin da aka yi lokacin da aka karanta suratu suratu maryam ai asaqifa kuka suka yi iya kuka dalilin wa'innan mutanen suna kusa da injira suna kusa da karantarwa na daga abin da aka saukarwa annabi isa alaihi salam su kuma wa'innan batarika malaman hada sun riga sun canza saboda mi saboda ai a harbu al'amari ummu salma ta faɗi mana an kawo cin hanci an ba su sun amshi cin hanci al'amarin addininsu da kwai kallo a cikin shi to lokacin da aka yi wannan magana a lokacin nan ta ce ku ce sai ya hada hayaniya ne ta tashi a cikin fada faƙala da jashi sai yake cewa wa in na hartun wallahi wallahi ko da za ku yi cacce ku ce wani abin da yake abin da abin da ranku abin da ranku take so izhabu fa antum shuyumun bi ardi ku tahi daga yau ku amintattu ne a cikin ƙasata ashiyum al'aminuna ashiyum abinda ake nihi da shi anan al'aminun amintattu man sabbakum gharima duk wanda ya zage ku ya ci mutuncin ku to za mu yi amandan shi sai ya zo ya biya ku sai mu he ya zo mun me hukuma mun me mun me mun me amanda an me an me wata garaba amanda ita ce abinda idan ka yi laifi ka ba da wani abu diddan ka fanshi kanka yake cewa duk wanda ya ci mutuncin ku to zambu mai garaba sun maƙala man sabbakun kalima don ya sake tabbatar da wannan magana ba wasa ba yake ba ya sake maimaita ta duk wanda ya ci mutuncin ku ya zage ku ya aibanta ku to tabbas sai ya ba da garama akan wannan rashin mutunci da ya muku sun maƙala man sabba garima ya sake maimaita wannan kalma duk wanda ya ci mutuncin ku to sai ya ba da garama ma a habba annali dabaran min zahabin yake cewa wallahi ba zai yi soyuwa ba a gare ni ba ya kasance ina da kwalgwadon dutse na, na daga zinariya wa ana a zai rajulan minku kuma ni na cutar da ɗaya daga cikinku me yake so ya nuna ba zai yi soyuwa a gare shi ba a ce ga kunan ana cutar da ku kuma shi kuma yana nan yana yana mallakuwa da duwatsu gwalgwadon duwatsu na daga zinariya kenan duk wani abin da za a bashi akan a cutar da ku to ba ni ba cikin shi ba zai yi soyuwa da ɗaya rana ba a ce na mallaki wata dukiya ko kuma kuna can ana cutar da ku a cikin wannan ƙasar ta babu wannan hira za a yi zai yi iyakacin kokari akan in ba ku aminci a cikin wannan ƙasar qala ibn hisham ibn hisham yake cewa wa yuqalu dubran min zahabin ana cewa dubran min zahabin wa yuqalu fa antum suyumun lalle ku amuntattu ne ko kuma a ku ɗan gaban goshi ne kebantattu ne asuyum shine alkhasa ko kuma almukallafi almukaffilina ku kebantattu ne a wurina wanda nake shibirta al'amurrukansu wadubur bilisanil habasha idan an ce addubur da halshen mutanen garin habasha shine aljabal shine dutse wanda yake na zinariya ruddu wa alaihi ma hadayahuma a lokacin nan najashi sai ya dauki wani wani wani wani wani mezir akan dukkan abin da suka kawo mana na daga hatu duk da muna so amma dai ku yi musu da kyautar su yake cewa fala hajata libiha banda bukatar wannan kyautar fazo wannan kalu an fazo ne kado wanda aka min na rashawa banda bukatar shi fa wallahi ma akhadha Allahu minni rishwa hina radda alayya mulki yake cewa na rantse da Allah Allah bai amshi wata rashawa ba a guda ba lokacin da ya ga dama ya medo mini mulki na wannan shi ke nuna mana najashi ya kasance yana mulki aka cire shi daga mulkin aka zalunce shi aka nisantar da shi akan mulkin nan kuma bayan gaskiya ta yi halinta mutane suka zo suka ɗauko najashi suka mayar da shi akan mulkin shi yake cewa to lokacin da yake nema lokacin da ya dawo akan mulkin shi bai dauki wata dukiya bai mika wa wani ba a matsayin rashawa ba yake cewa ka akhudhu rashwata fihi kuma yanzu ina da mulki gashi nan mulki a hannuna ni ne mai doka a hannu kuma in amshi rashawa akan wannan mulkin nawa wa ma ata an-nasu fiyya fa uti'ahum fihi yake cewa ko mutane ba su yi mini biyayya ba da zarar ni ma ba da yi musu abin da suke so ba an zo an maka biyayya to me ya kamata kai ma kai kai ma mutane abin da suka yi maka sun kyautata kai ma ka kyautata musu shine nan yake bayyana mana lalle abin da wa'annan mutanen garin Makka suka kawo kalkashin jagorancin Amr bin al-As da da da da, da, Abdullah bin Abi Rabi'a rashawaci suka baiwa malaman fada suka baiwa najashi amma dai kuma abin da suka nema ba su samu ba cin burinsu ba akan shi ba najashi ya mai mursu da da da da, da abin da suka bashi daga kyauta kuma baya da shi ya tabbatar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kasar shi a matsayin amurtattu wannan shi ke nuna mana duk lokacin da wani zai zo a matsayin zalunci ya baka wani abu don ya ɗauki haƙƙin da ba nashi ba wannan shi ne ake kiran shi da rashawa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa wanda ya ci rashawa da wanda ya ba da rashawa da wanda aka ciyar da shi rashawa da wanda kai duk wanda yake da hannu a cikin rashawa dukkan su tsinannu suke abun ubangiji subhanahu wataala Allah kiyaye mu ummu salma take cewa fa kharaja min indihi maqbuhina mardudan alayhi ma ma jaa bihi wa'annan mutane guda biyu abdullahi bin abi rabi'a da abdullahi bin amr bin al-as amr bin al-as ba abdullahi bin amr bin al-as ba yake cewa suka huta daga fada ta najashi suna masu bakin ciki suna masu bacin rai suna abusan kankarira kuma baya da haka an mayar musu abin da suka ɗauko suka yi labtu da shi suka kawo wa najashi na daga kyauta yake cewa wa aqamna indahu bi khairi darin ma khairi jarin ko muka zamuna abun da jashi a wani wuri wanda yake mafi alkhairin mazamni mafi alkhairin makwabtaka wa fi nihayatir riwaya ƙarshen riwayar malik yake cewa fa kunna indahu fi khairi manzilin ummu salma take cewa sai muka kasance a gun najashi a wani gida wanda yake ko masauki wanda yake mafi alkhairan masaukaiya hatta qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa bi makka har sai da muka gabato gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya bude garin makka lokacin da outron har lokacin da muka gabato gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake garin makka qalat afwan qultu mala yake cewa sai nake cewa wa haka za yajibu an yakuna da'iya haka ya dace a ce mai kira zuwa ga tafarkin la ilaha illallah haka ya dace a same shi yana kira zuwa ga ai imani yana kira zuwa ga la ilaha illallah yujidu abdul islam ya kasance kwararre wurin bijirabo mutane wannan musulunci ka leka ka gani salon da Ja'far ya siffanti da shi wurin bijirin wanda ja shi wannan addinin na musulunci da malaman fada kuma da malaman coci. Wa yurayi al'adaba wal hiwar kuma ya kiyaye ladabi na daga ladabi na magana tsakankaninka da kai da wanda yake ba musulmi ba ladabi wanda zaka iya same ko sadar mai da wannan addinin namu na musulunci idan ka dauka in dai mutum da siffanti da ladabi ba wanda ya dace ka yi wa wanda kake mukhataban da shi akan ya musulunta ba to tabbata za a shiga cikin halin haulayi za ka kai shi ya ɗauki wata wani salo ko ya intikami akan ka ko ma ƙarshe ma ya ce baya ɗaukan wannan musuluncin ka koma kan abin da ya wakana annabi musa da fir'auna lokacin da ya zo idan ka shiga cikin suratul shu'ara za ka samu abin da ubangiji yake ba mu labari lokacin da ya zo yake bayyana min ai na zo maka daga saƙogun ubangijinka yake tambaya shin da wani ubangiji ko ba bayana ko yana bayani wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min adh-dhalim fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alni min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani isra'ila ka gani ya kawo mi kawo na gori to kai mu ma ya kamata mu yi maka gori akan bautar da ka sanya 'yan uwanmu danginmu banu isra'ila yake cewa qala fir'aun wa ma rabbul alamin to ka ce kai dan sako ne daga ubangijin talakai to waye ubangijin talakai kuma bayana yake cewa qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinina shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakankanin su in dai ku kuna da kuna da yaqini yake cewa qala la in ittakhadhta ilahan ghairi afan kamar ita ƙala inda rasula kuma lalazi ursila ilaikum da majnuni sai fir'aun ne yace kai wanda manzon wanda yake cewa dan sako ne dogo ubangiji ku leka dai ku sake auna hankalin shi mahaukaci ne to ka gani in baka sani ba in baka iya ba hiwar tsakankaninka da kai da wanda kake so ka isar mai da sako ba ka gani an ce maka mahaukaci kalma ce wadda ba kowace rai take ta hamurinta ba ka gani sai ka husata idan ka husata kuma sai ai bi babu sai ke cewa ƙala rabbukum ƙala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum ta'qiluna ai ubangiji na kaka kai nesa ubangiji na shine ubangijin sammai shine ubangijin kasai in kun kasance kuna da hankali to kaga ni an ce maka mahaukaci shi kuma ya dora akan ma'auni to in kana da hankali ai ka fahimta kai ba tunda dai ka ce mun mahaukaci to ni ma ga magana dai na kawo maka in kana da hankali kai ma sai ka fahimta to wannan magana sai ta husata shi da yake cewa la in takhasta ilahan ghairi la ash'al laka min al-muslimin idan ka sake daukan wani ubangiji ko ba bayana to tabbas fir'auna tabbas Musa zan sanya ka cikin mutanen mutanen da zan kai su in kulle su a cikin gidan kasu sai ki sai canza mai salo to yanzu tunda bakin bayaye ba shi ya riga ya husata ya dauki karshen mai zir wanda zai dauka gidan kaso za a kai ka sake furci akan da kai wani koma bayan fir'auna shi ne ubangiji sai ke ci mai auna wuce to ka bishe ilmubi shin ba ta zo maka da wani abu wanda yake kayatacci ba wata wata wata wata prebe concrete ba wanda za ta nuna maka lalle ni dan sake sako ne daga ubangiji sai ce to fa ati bihi in kunta min as-sadiqin inda gaskiya ke zo da shi ke magani mu ga abin da ka zo da shi shine ubangiji ya zano mana mu'jiza wanda aka baiwa annabi Musa alaihi salam shine nan malai yake bayyana mana in baka san bayan da zaka yi mukhataba ba ko zaka yi hiwar da kai da a wanda kake nema ka bujiran me da wannan addinin musulunci to yaka yi kana iya hadawa cikin page din shi ko kuma ka hada cikin hushin shi ya kasance an yi bi babu shi kuma shi yake da sulta akan ka idan ko wanda yake da sulta akan ka yana iya yin komi akan ka da haka kuma ba shi ba ne bugurin ba shi ne malam yake bayyana mana haka ya kamata salon da ja'afar ɗan abi talib ya ɗauka na isar da na isar da addinin musulunci zuwa ga najashi da fada shi yake cewa shi ne salon da ya kamata duk wani da'i ya ɗauka wa yura'i al'adab wal hira wa ma ahwaju al-islam al-yawm ila 'adatin min hadha an-naw' al-mubaraka yake cewa a wannan zamanin ne wannan addinin namu na musulunci yake buƙatar yake da yunwa da kishirwa ta a samu zarata wanda za su iya muhatabanta wa'inda suke ba musulmai ba akan wannan addinin musulunci da irin wannan salon da Ja'far ya zo da shi game da najashi yake cewa fal islamu qadiyatun adila musulunci wata mas'ala ce wadda take ta adalci qadiyya ce wadda take ta adalci duk wanda zai karanci musulunci ya sani musulunci shine addinin da ya kamata ko addinin da yake wajibi kowa ya tahi a kan shi saboda babu wani addini wanda yake tahiya akan adalci kamar wannan addinin namu na musulunci ka leka ka gani babu wani abu addinin musulunci ya wuce ba face ya goya maka yadda zaka siffanta da shi yadda zaka yi ladabin shi hatta da sanya takalmi addinin ka sai da ya koya maka ga yadda zaka sa takalmi ka amintu ka samu lada ga yadda zaka shiga ban daki ga yadda zaka kwanta ga yadda zaka kama ruwa kai hatta da inda takalminka zai cire kana ta hiyar ga yadda aka koya maka ladabin da addini ya ce kai ka samu lada ka amintu to ka gani addini ne wanda yake na adalci ka leƙa ka gani matsala wadda take kai kawo lokacin kwana kwana hudu da suka wuce abinda ko kwana kwana biyar da suka wuce lokacin tabazulul asara exchange da aka yi na fursunan yaƙi da aka yi tsankanin waɗannan yahudawa da da da musulmai ka leƙa ka gani furcin da yahudawan suke irin mu'amalar da ake yi musu a cikin daula ta musulunci yadda ake karrama su yadda ake girmama su kuma ka leƙa ka gani yadda can su suke tozarta waɗanda suke shi kuma idan ka leƙa addinin musulunci ga ladabin da ya bada wanda ya zamanto wajibi wanda ya kama ka a matsayin fursunan yaƙi ga abin da ga irin tartamanin da ya kamata yi maka idan kuma bai maka ba haka ba to ya zalunci kanshi ya zalunci addinin shi wannan shi ne yake bayyana mana addinin musulunci masala ce wadda take adila duk inda za ka samu addinin musulunci to za ka same shi yana ƙoƙarin ya yi adalci tsakanin mutane guda biyu ya yi adalci tsakanin al'umma yake cewa biye da an na halil asaf waƙata bai na aidi muhammi na fashili na sai dai kai co idan ka leƙa a yanzu za ka samu waɗanda suke tutiya a kan musulunci waɗanda suka ɗauki tuta ta musulunci wanda yi dace a ce sun kare wannan musuluncin za ka same su kullum fashali suke yi kullum yan shuguwe suke yi akan matsala ta addini sabida mai sabida sun fifita rayuwarsa ta duniya sun fifita kujerunsu akan wannan addinin na musulunci shi kuma da lokacin da za a ce a'a a dawo a zamna tsayin daka akan mas'ala guda akan mas'alar wannan addinin na musulunci zaka samu wallahi tallahi an samu adalci tsakanin al'umma in ba haka ba mas'ala falaki mas'ala ce wadda ta isa ta gagari musulmai kasa 52 ai ko da Nijar aka gama mu insha Allah ba ai za mu samu ai abin da muka yi kasa 52 a ce an gaza hallale mas'alar da bata kai ba miliyan biyar ba dukkansu idan aka ɗauka miliyan da wani dukkansu a maida su matsayin runduna ɗaya wallahi a yi ni dai ana iya ƙarasawa da su amma dai abin ya gagara ya gagara kowa yana tsoron a'a abinda nake samu a'a kujerata mulki na Allah kiyaye yake cewa wa kaseeran ma astami'u lil muhaddisin 'an al islam lil mutahaddisin 'an al islam yake cewa so da yawa zan ji waɗanda suke magana akan musulunci fa atamanna annahum law sakatu sai in gura da waɗanda wanda suke magana akan musulunci da hamma sun hakura sun yi shiru akan addinin wannan namu na musulunci shekara nawa malai ya rubuta wannan abin amma dai kai ka ce a yanzu ne yake mana faɗan wannan wallahi za ka samu suna tutiya musulmai ne suna cewa a'a ai zimamu umurul islam fiye da al'amurrukan dauloli na musulunci ko kasashe na musulunci ko kuma dukkan musulmai suna hannayen saboda mu muke da kaza mu muke da kaza mu muke da kaza mu ya kamata a ce mun yi furci akan addinin wannan namu na musulunci amma dai za ka same su maganar da suke yi akan musulunci da shirin ma suka yi da ya yi alkhairi a kansu za ka samu ana ta barazana abin da duka an kewaya an tafi an dawo magana ɗaya ce wurin kwana hamsin da hudu ita ɗaya lakance ake yi ba wani abu da ya canza a cikinta za mu yi kaza za mu cewa wani ya tsane da wuta za mu yi kwandana abin da har yanzu ba wanda ya kwandani yake cewa falam shigo bi harfi falam yanbusu bi harfi yake cewa ba su taba nuduki da wani harafi ba aglabuhum la yafhamu dina kama tanazzala min indillahi mafi yawa daga cikin su ba wanda ya san ina aka sa gaba ai wannan addinin bai san ba ma kai menene wannan addinin addinin da aka sabkar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi yana tutiya musulmi ne shi amma dai wallahi ka tsaya da shi ka ce miye musulunci wallahi ba zai sani ba wallahi tallahi yana daga cikin rahamar da ubangiji ya yi mana ya yi wa waɗanda suke ba larabawa ba za ka same su mutane ne wanda sun yi larabawan sanin ina aka sa gaba addini wannan sun yi su sanin addini sun yi su fahimta addinin sun yi su sanin alkur'ani sun yi su sanin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba larabawan zaka tseda shi karanta mai alkur'ani kai ka mai larabci za a ce maka wannan wata sura ce wannan wata aya ce kake karanta saboda ainihin larabcin bai san shi ba bai san alkur'ani yake cewa wan nuzur al-yasir alladhi yafhamu la yuhsinu al-inaba anhu bi uslubin maqbul yake cewa kadan daga cikin waɗanda suka fahimci wannan addinin su kuma ba sa iya yin bayani bayani wanda yake shamil wanda za a zo a amshi wanda wanda kake bijiran mai da wannan addinin zai fahimce ka ya san kiran shi kake yi zuwa ga wannan addinin na musulunci har ya karbe shi ya zama to shi ba musulunci Allah ta'ala zan ba tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayen mu da kakanninmu da malaman mu Allah sai ya aljanna ita ce mako musu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana shi abinda muka sa gaba na daga bukatun mu da fatan ubangiji ya cin mana su ya tabbatar mana da su ya sanya albarka a cikin su ɗan uwa da amina arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya ƙara kiyaye su ya sanya albarka a cikin abin da ya arzuta su da shi Allah mana albarka ya ba zuriya mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi da arziki albarka ɗan uwa da suke ƙasa ta Falasɗin muna fatan Allah ya yaye musu abin da suke ciki Allah ya tsagaita wuta tsakankanin su ya ba su nasara Allah tozarta kahurci da kahurai wanda yake cikin wannan al'amarin muna fatan sawa'un daga cikin musulmai sawa'un daga cikin yahudawa sawa'un daga cikin kiristoci Allah ya wargaza aliyarsu Allah ya tozarta su tun nan duniya Allah kadda ya ba su nasara a cikin abin da suke nema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا هديتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم لا تدع اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.